نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوكان وتا sha biyu ga watan sha'aban shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku hijira ta manzan tsira da muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shi ne dace da sha biyar ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu insha allahu ta'ala a cikin littafin mai albarka littafin qayatul insan min aljinni wa shaitan wallafar ashaik wahid abdulsalam bali hafizahullahu ta'ala dan uwa idan ba manta ba ajiya mun tsaya ni a at-tashkik fi tauhid yadda shedan ke kokarin sanyawa dan adam shakka a cikin tauhidi za mu tashi uqadu shaytan wa kayfiyatu halliha uqadu shaytani wa kayfiyatu halliha shi ne kulle-kulle da shedan yakan yi wa mutum da kuma hanyar da ake bi a warware wannan kulle-kullen shedan za mu ji wannan irin kulle-kulle ne shedan yake wa mutane malaita rawul bukhari wa muslimu an abi hurairata radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam qala imam al-bukhari da imam muslim a cikin ingantattun littattafansu sun rawaito hadisi daga sahabi abu huraira allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa yarda ya ce anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam hakika manzon allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ƙala ya ce ya aqidu shaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum shaitan yakan zo yayi kulli har yayi kulli a daidai ƙeyar kan ɗaya daga cikin ku a dai akan mutum a daidai ƙeyarsa sai shaidan ya zo ya wasu kulle-kulle guda uku idza huwa nama duk lokacin da mutum ya kwanta yi bacci thalatha uqadun wannan kulle-kullen har guda uku ya zo ya kulli daya ya ƙara yin wani a kusa da shi ya ƙara yin wani a kusa da shi a daidai bayan kan mutum kenan ya duribu ala kulli uqdatin shaidan yana yin bugu zai zai yi bugu akan kowanne kulli da yayi sannan ya ce alaika lailun tawilun farqud kana da dare mai tsayi ka ci gaba da bacci duk lokacin da shaidan ya kulle ya yi kulli guda daya sai ya bugu akan kullin sannan sai ya ce da ma'abucin kullin akwai sauran dare kai ta bacci kaka tashi kai sallar asuba kaka tashi kai kiyamar laili duk wani abin da zai tashe ka da daddare kai kada ka tashi shi yasa sai ya ga mutum ya kwanta yana ta bacci eh mutum yana ta bacci wani lokacin ma sai ya ga baccin ya ki zuwa sai dab da asuba idan kuma baccin ya zo shi kenan kuma wani lokaci sai an gama sallah sai ka ji ka tashi wani lokaci ana ta assalamu alaikum ana sallame salloli daga masallaci sai ka ji kuma ka farka shi kenan to duk wannan ɗaya daga cikin kulle-kullen shaɗan ne insha Allah ta'ala za mu je yadda ake yi wannan kulle-kullen su warware shaɗan zai ce da mutum farkud kai ta bacci fa in istayqadha annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi ce idan mutum ya farka daga bacci fa zakarallaha sai ya ambaci Allah madaukakin sarki ma'ana yayi addu'ar tashi daga bacci alhamdulillahi alladhi ahyani ba'da matani wa alayhi nushur ko kuma alhamdulillahi afani fi jasadi wa radda alayhi ruhi wa azina li bi dhikrihi ko dukkanin wata addu'a da ta tabbata daga gare shi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi ana karanta ta bayan tashi daga bacci sai ka karanta ta ma'ana dai ba a so mutum ya farka daga bacci salin alin kawai tashi su gaba da harkokinsa a akwai addu'ar da ake yi saboda ka tashi akwai wata matsala da take tattare da kai wacce kai baka santa ba wacce matsala ce shine wannan kulli da shaidan ya maka wannan kuma ɗaya kullin dole ne abinda zaka faɗa ya warware shi shine wannan addu'ar duk abinda zaka faɗa ba zai warware shi ba kamar yadda hadisin ya tabbata in hallat uqdatun da zarar mutum yayi addu'a tashi daga bacci sai kulli ɗaya warware a cikin guda uku kaga saura nawa kenan akwai saura biyu fa in tawadda'a idan mutum ya je yayi alwala ya shiga ban daki alwala ko ya je samu ruwa yayi alwala in hallat uqdatun sai ɗaya daga cikin kullin shi ma sai ya ƙara warwarewa guda biyu sun warware saura guda ɗaya fa in salla idan mutum kuma ya je yayi sallah yayi sallah nafila yayi kiyamar laili ko ya shafa'i da wutiri in hallat uqadahu kulluha dukkanin kullakulin duka guda ukun gaba ɗaya sai su warware annabi ya ce fa asbaha nashitan sai kaga mutum ya waye gari cikin nishadi tayyiban nafsi ran sai ne masa daɗi ya ji ransa ba bakin ciki ba damuwa sai ka tashi kawai ka ji kana walwala yawwa to wannan shine sirri wa illa idan ku mutum bai waɗansu abubuwan guda uku ba ya tashi ba addu'a ba sauran abubuwan da annabi ya ambata asbaha khabithan nafsi kaslan sai mutum ya tashi ransa diya yayi masa rashin daɗi ya tashi ya ji ransa a ɓaci babu abin da aka masa amma kuma ya ji kawai duniya ba ta masa daɗi yaga kowa haushinsa yake ji sannan kuma zai tashi jikinsa duk kasala duk gaba ɗaya jikinsa a mace da lalaci duk wani aikin da zai amfane shi ya kasa yinsa me yake jawo wannan shine wancan abin da shaidan din yi kaga wato idan kuka kalla hadisin da kyau yan uwa za ku ga wannan makircin da shaidan yake wa mutum tun farkon kwanciyarsa bacci yakan yi masa tasiri idan bai yi kokarin warware shi ba har zuwa ƙarshen yininsa har zuwa ƙarshen yininsa na farko mutum ba zai samu dama ya tashi sallar asubahi akan lokaci ba bare a bayanin kiyamar laili ko a bayanin shafa'i da wuturi sannan na biyu wannan ranar gaba daya zai share ta ne ransa a ɓaci yana cikin damuwa yaji baya jin daɗi duk lokacin da kake cikin damuwa ka ranka ranka baya ma daɗi zaka ji duk wani abu na amfani baka son yin sa sau da yawa wani lokaci idan ranka baya maka daɗi ko qur'ani ka dauko za ka karanta sai ka ji baka so yawa ko zikiri ka fasa sai ka fara sai ka ji ka aje ka fasa me yake jawo wannan yana ɗaya daga cikin tasirinsa shine wancan kulli da shaɗan yake wa mutum tun farkon darensa to kusan duk mutumin da ya je ya kwanta bai yi addu'a ba to shaɗan yakan samu dama ya masa irin wannan kulle-kullen kuma matuƙar bai yi abin da zai warware shi ba abin yakan bi shi shi yasa wata rana aka zo wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi aka ba shi labari cewa ya rasulullah wani aka ambata masa sunan ɗaya daga cikin sabai aka ce yana ta bacci yana ta bacci bai tashi yayin sallar asuba ba sai da gari ya waye sai da safiya tai sai annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi yace ai a zakar rajulu bala shaytanu fi udnayhi ai wannan mutumin abin da ya same shi shedan ne ya je masa fitsari a cikin kunnensa ina fata an fahimta wato bayan kullin da shedan yakan yi kuma yakan zo ya tallara mutum fitsari wasu malama abin da ake suka ce abin da ake nufi albaulul haqiqi ake nufi fitsari na zahiri eh idan ya je yau mutum fitsari a cikin kundansa shikenan sai kundan mutum sai ya sai ya dode shikenan sai ya kasa tashi daga bacci sai duk wani abin da zai amfane shi lokacin sa ya wuce sannan kuma sai ya sake shi sai ya tashi shikenan kaga babban dai abin da yake so ya samu na riba ya samu ya na ka sallar asbahi a cikin mutane a cikin jam'i ko kuma a cikin lokacin ta ma mafi karanci kai ta akan lokacin ta sannan kuma ya hana ka ka tashi ka dace da mafi girman nafila daga cikin nafilfilu gaba daya ita ce sallar dare to ya samu abin da yake bukata wannan hadisi muttafaqun alaihi imam al-bukhari da muslim suka fitar da shi a a cikin ingantaccen littafin su kamar yadda malam ya ambata tun a farko qala an-nawawi rahimahullah imam an-nawawi Allah ya masa rahama yace واختلف العلماء في هذه العقد malamai sun yi saɓani sun ƙara juna ilimi game da wannan ƙulle-ƙulle da shaɗan yake yi a daidai ƙiyar mutum faƙila wasu daga cikin malamai suka ce huwa uqadun haƙiƙi bi ma'ana uqadu sihiri lil insani wa mana'ahu min al qiyami malai ce wasu daga cikin malamai suka ce ƙulli ne na zahiri na haƙiƙa yadda ka san zaka samu zare ka ƙulla shi ka ƙara ƙulla shi to haka shaɗan yake zuwa daidai kan mutum ya masa wannan ƙullin sai dai idan da zaka shafa ƙeyarka a lokacin ba ka ji wannan kullun ba idan da zaka lalaba bayanka ba ka ji wannan kullun ba ba ka iya jinsa ba amma dai zahiri hakika shedan yayi wannan kullun malai yace bi ma'ana uqadu sihiri lil insani sai kasance kulli ne na sihiri da shedan yakan yi wa mutum wa mana'ahu min alqiyami da kuma kokarin hana shi tashi dan ya je yi sallah kullin da shedan yakan yi wa mutum kulli ne na sihiri kulli ne na tsafi dan dama asalin tsafi da sihiri ina ne asalin sa daga shedanu ya samu asali shedanu suka fara koyawa mutane sihiri da tsafi saboda haka shedan idan yawa mutum sihiri sai ya tsafe shi sai hana shi tashi daga bacci qala ta'ala Allah madaukakin sarki ce min sharrin nafasati fil uqadi daga sharrin mataye masu tofi a cikin kulli su ne masu sihiri kenan mataye bokaye wanda suke yin sihiri a cikin zare idan aka kulla zare sai a yi tofi su faɗi su kulle ko wani abin da shedanin aljinin suke ga musu su faɗa sai su tofa to wannan ɗaya ce daga cikin hanyoyin da ake yi a sihiri da shi za ga sai a samu zare a kulla shi a kulla shi sai a tofa wani abu a faɗi wani abu sai a tofa sai a ƙara kullawa a ƙara kullawa sai a faɗi wani abin da za su faɗa na surkulle wanda galibi shedanin aljinin suke ga musu abubuwan da suke faɗa sai su tofa to irin wannan sihirin shedan yakan zo wa mutum lokacin da ya kwanta bacci wasu daga cikin malamai suka ce kulli ne na haƙiƙa na zahiri kamar yadda hadisin ya tabbata akai fa'ala hadha mala ya ce to akan wannan kaulin haza huwa kaulin ya ƙuluhu to sai kasance shaɗan wata magana ce da yake zuwa ya faɗa a daidai kan mutum yu afiru fi tasbitin na'im ka ta'afiri sihiri sai yi tasiri wajen kasalantar da mai bacci ya kasa tashi kamar yadda kasan sihiri yana tasiri ga ma'abocinsa idan an masa wakila wasu daga cikin malamai suka ce yahtamilu ayyakuna a an ya kuna fi'ilan ya fa'aluhu ka fi'ilin na fafati fil uqadi zai iya ɗauka kuma shaɗan aiki yake yi kamar yadda ka san bokaye mataye suke yi wajen tofi a cikin kullin da suke idan za su yi sihiri waƙila wasu malamin suka ce huwa min uqadil qalbi wa tasmimihi wasu suka ce kuma a abin da ake nufi da wannan kulle-kulle shine kulle zuciyar mutum shaɗan yake yi ma'ana zuciyar mutum yake kullewa hana shi tashi daga bacci da kuma kurumtar da jin sai hana shi jin a lokacin da ake sallah ko kuma ya hana shi ya hana shi tashi daga baccin fa ka'annahu yuwaswisu fi nafsi kamar waswasi shaɗan yake masa a cikin ransa kenan wa yuhaddithuhu bi anna alayka laylan tawilan ya rinka zattar da shi yana gaya masa cewa ci gaba da baccinka ci gaba da baccinka kana da sauran dare ci gaba da baccinka kana da sauran dare wannan na ɗaya daga cikin makircin shedan wani lokaci abu rere yake bada labari cewa annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi yace masa ya aba hurera sun yi tafiya ne sai suka yada zango a wani waje yace ya aba hurera kai ka zauna kada kai bacci kai gadin mu za mu kwanta mu huta idan lokacin sallar dare yayi can dare ya tsala to ka tashe mu sai mu sallar da kai kuma sai ka kuma kai bacci idan lokacin asuba ya sai mu tashe ka kai kuma sai ka a sai a asuba gaba daya sahabi abu rayda yake cewa lokacin da ya kwanta bacci a lokacin da ya zauna yake gadin sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare sai ya kasance idan sa garau yace amma can lokacin da sanyi sanyin asuba ya dan fara kadawa lokacin da ya kamata a ce ya tashe su kawai sai ya ji kamar an zo ana rarrashin sa kamar yadda ake rarrashin dan karamin yaro ana lallaba shi ana irin dan jijjiga ta dinnan a hankali haga yadda ake karamin yaron ana so ya bacci a dan rinka jijjiga shi dinnan nan da nan sai ga ya bacci yace to wallahi haka yaji ana masa bai ankara ba kawai sai ya bacci da shi da annabi tsira da abinci tsara tabbata a gare shi da duk wanda suke tare da shi ba su tashi ba sai da rana ta fito kwalleliya a kansu ba su sallah asuba ba har da annabi tsira da abinci tsara tabbata a gare shi suna tashi kawai sai rana sai gani kwalleliya a kansu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce wannan wadi ne akwai shedan a cikin sa mu tashi mu tashi suka tashi sai da suka fita daga wannan waje sannan suka tsaya suka yi sallah annabi ya ce kai da ne suka tashi mu kuma ya haka sai ya rasulullahi wallahi ni ma dai abin haka ya faru yace ban gushe ba ido na biyu ina kokari in tashe ku har sai da lokacin da ya kamata a ce na tashe ku yayi kawai sai naji ana lallaba ni ana jijjiga ni kamar yadda ake jijjiga dan karamin yaro haka ya faɗa a cikin ruwayar hadisi to shedan kenan kaga irin su sahabi Abu Hurairah da suke da karfin imani idan shaɗan ya zo ya jijjiga sai kuma ni ko kai kaga shi yafi komai sauki saboda haka yana ɗaya daga cikin irin wannan makirci na shaɗan da zai zo ya rinka a lallaba ka yana wani lokaci za ka ga sai lokacin da ya kamata ka tashi ɗin yayi sai ka ga baccin kuma ya ƙara daɗi kwanciyar ta ƙara daɗi sai ka kasta shi wato wani lokacin ma saboda shegantaka sai ga idan ka biyu eh ka tashi amma kuma ka kasa tashi ka tashi daga bacci amma ka kasa tashi kai sallah wani sai ya tashi yana kwanci sai awa ɗaya awa biyu bai tashi ba yana ta tunani tunani ko wasu abubuwa makamantan haka to dinna ɗaya daga cikin makircin shi da idan da ka tashi a lokacin ka je ko da alwala kai kadai ka zo ka zauna kake tasbihi lada nawa zaka samu da yawa Allah madaukakin sarki ya samu dace mala yace fa ta'akhkhara anil qiyam sai mutun ya makara daga tashi waqila wasu malaman suka ce huwa majazi abinda ake nufi da kulli ba kulli na zahiri ake nufi ba majazi ne kuniya bihi an tafbiti shaitan an qiyamul layli ma'ana wata hanya ce da shaitan kawai kan zo ya hana mai bacci tashi dan ya qiyamul layli intaha magana da aka dauko daga Imam an-Nawawi wacce ya kawo ta a cikin sharhin da yawa sahih Muslim ta kare anan wajen qala al-hafiz ibn Hajar al-Asqalani yace wa qawluhu fadin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a cikin hadisin da yace yadribu shaitan yana yana yin bugu akan kowanne kulli biyadihi yace ai biyadihi yanayin yanayin bugun ne da hannunsa alal uqadi akan wannan kullin da yayi ta'kidan wa ihkaman laha dan ya karfafa wannan aikin sa dan ya karfafa wannan aikin da yayi na kulli akan wannan akan kiyan mutum qailan zalika yana mai fadin wannan magana ta cewa alayka laylan tawil farqud intaha malaice magana da aka dauko a cikin fatawul bari ta kare anan wajen qultu malam wahid ya ce sai na ce walidhalika yusamma ba'dun nasi hadha alhadisi hadith darbi shi sa wasu daga cikin mutane suke ambatan wannan hadisi da cewa hadisin ad-darbu hadisin bugu me ake nufi da bugu shine bugun da shedan yake akan kowanne kulli idan yayi shi sai bugu akan sai ce alaika laylun tawilun farqut kana da sauran dare mai tsayi ci gaba da bacci to sai wasu suke kiran hadisin hadisin bugu alal qafa hadith ad-darb alal qafa hadisin da yake bayani akan bugu akan kiya wa hadhihi wa hadhihi safa'atu thalatha wannan bugu da shedan ko kuma kulli da shedan yakan yi guda uku la yanaluha illa al-ghafil malam wahid yace babu wanda yake samun sa ba sai wanda ya gafala alladhi yanamu duna ay yadhkurallaha wanda ya kwanta ya bacci ba tare da ya ambaci Allah ba aw duna ay yaqra ayatul kursi ko kuma ba tare da ya karanta ayatul kursi ba amma idan kai sa'a lokacin da zaka kwanta bacci ka karanta ayatul kursi da sauran addu'o'in da ake karantawa to wannan kulle kullen insha Allah ta'ala shi dan ba zai samu damar yi ba amma duk mutumin da ya kwanta ba tare da ya karanta komai ba ya je kawai ya faɗi ya kwanta ya bacci to insha Allah ta'ala shi kuma wannan za su haɗu da shaɗan a cikin wannan aiki na shaɗan da yake na kulle kulle fa in qala qa'ilun malam wahidi ya ce to ai wani zai iya cewa inna lafzal hadisi amun fil ghafil wa ghairihi lafazin hadisin bai ware cewa wanda ya gafala ba da wanda bai gafala ba hadisin cewa idan ɗayan ku ya kwanta bacci shedan yana zuwa ya masa kulli cewa akai kowa kawai ba a ce wanda ya addu'a da wanda bai addu'a ba to me yasa kai malam wahidi ka ware kace sai wanda ya addu'a sai malam ya ce na qulu to anan sai bashi amsa mu ce inna umuma hadhal hadisi haƙiƙa gamewar wannan hadisi da ya kawo ya ce duk wanda ya kwanta mukhassasun bi hadisi abi hurairata fi qira'ati ayatul kursi inda an ya ce to hadisin abu hurairah kuma ai yazo ya keɓance shi wanda yake bayani akan duk wanda ya karanta ayatul kursi kuma Allah zai bashi kariya daga me daga shedani to kaga annabi ya ce duk wanda ya karanta ayatul kursi idan zai kwanta bacci Allah zai bashi kariya daga shedani har ya wayi gari to kaga daga cikin kariyar da Allah zai bashi daga shedani hadda samun damar da shaidan zai wajen yi masa kullakullan nan guda uku idan ya karanta waccan ayatul kursi insha Allah ta'ala shaidan ba zai samu dama ya masa waccan kullakulla ba wa ila hadha bal al hafiz akan wannan ra'ayi ne shi kansa ibn hajar ya tafi fa qala yace yumkin ay yuqal ai za iya cewa yahtassu bima lam yaqra ayatul kursi li tarad shaitan wannan kullakulla da shaidan kan yi yana keɓanta ne kadai ga wanda bai karanta ayatul kursi ba dan korar shedani wannan magana an dauko ta daga cikin littafin Fathul Bari sharhin Sahih Bukhari na Ibn Hajar al-Asqalani qala an-Nawawi Imam an-Nawawi yace fa asbaha nashitan tayyiban nafsi a cikin hadisin Annabi yace sai mutun ya tashi ya wayi gari nashitan yana cikin nishadi tayyiban nafsi ransa kuma ta ne masa dadi ba bakin ci da damuwa a cikin ransa ma'anahu malam Imam an-Nawawi yace ma'anar wannan لسروره بما وفقه الله الكريم له من الطاعة ووعده a wa wa'adihi min thawabihi saboda zai tashi ne cikin nishadi saboda abinda Allah madaukakin sarki ya datar da shi na yi masa biyayya da kuma alkawarin da ya masa na bashi lada ma'ama yubaraka fi yubaraka lahu fi nafsihi tare da abinda Allah madaukakin sarki zai masa albarka da shi a kansa wa fi tasarrufihi fi kulli umurihi da kuma duk abinda zai tasrifi da shi a cikin wannan yinin na cikin al'amarsa na yau da kullum Allah madaukakin sarki sai ya sa masa albarka cikin duk abin da zai gabatar a wannan yinin nasa idan ya addu'a tashi daga bacci ma ama zala anhu min uqad shaytani wa tathbidihi tare da kuma abin da ya riga ya gushe daga gare shi na wannan kullakullan da shaytanin ya masa da kuma kokarin kasalantar da shi da ya hana shi tashi ya kiyamar laili duk wannan na ɗaya daga cikin abin da zai sa shi farin ciki da kuma jin daɗi lokacin da ya tashi قال الحافظ ibn hajar da ya ƙara cewa wallazi ya zaharu anna fi salatin laili sirran abinda yake bayyana ƙarara a cikin wannan hadisi lallai fa akwai wani sirri na musamman a cikin ƙiyamun laili fi tibin nafsi wajen sanya farin ciki da daɗin rai yan uwa wannan kuma al'amarin haka yake dan mutumin da yake ya saba ƙiyamun laili duk lokacin da bai yi ta ba to zaka ga da wahala ya tashi ran sai ne masa daɗi kamar sauran ranakun da ya kiyamar laila a cikinsu kiyamar laila ɗaya daga cikin sirrinta da Allah maɗaukakin sarki ajiye a cikinta za ka ga duk lokacin da ka yi kiyamar laila wannan yinin za ka tashi ran kalami lafiya ba abin da yake damunka na ɗaya daga cikin falalarta kenan babu wata nafila babu wata nafila da take mafi falala a cikin nafifilu gaba ɗaya kamar kiyamar laili sallah ce da take da matuƙar amfani ƙwarai da gaske dukkanin bayan Allah nagari ba sa barinta dukkanin bayan Allah nagari ba sa barinta don mutumin kamar yadda na gaya muku kwanakin baya don mutumin da wani al'amari ya rikice masa ko aka ɗora masa wani babban al'amari a kansa na nauyi babban abin da ya kamata ya tinkare shi da shi shine kiyamar laili yanzu kana nan a zaune a matsayinka na mutum gama gari sai a ɗau wani shugabanci na wata ma'aikata ko na wani guri ko na mulkin siyasa sai a ɗora maka to idan kana so ka samu dace dace mai kyau ko mai yawa to ka tunkari kiyamar layi kamar yadda na gaya mana annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi lokacin da Allah ya dora masa annabta babban abin da Allah ya fara umarta da shi shine qumil layla illa qalila eh qumil layla illa qalila haka Allah madaukakin sarki ce masa shi sa ƴan uwa sirri ne daga cikin sirrori na kiyamar laili idan ka tinkaro na babban al'amari da kake gani zai nauyaye ka ko yafi karfinka to ka nemi taimakon Allah maɗaukakin sarki a kansa da kiyamun laili insha Allah ta'ala sai Allah ya sauƙaƙe maka shi kaga ka same shi ba yadda kake tsammani ba Allah maɗaukakin sarki ya samu dace wa in lam yastahdir al musalli shay'an min zalika ko da mai sallah kuwa mai kiyamun lailin bai halatto wani abu cewa yayi sallah ne don ya samu jin daɗi ko abin da ya kama da ka ba wannan jin daɗin da kwanciyar rai Allah maɗaukakin sarki zai bashi qultu malam yace wa huwa al haqq wannan kuma magana da Imam Nawawi ya faɗa gaskiya ce da ibn hajar ya faɗa gaskiya ce wala yashuru bizalika babu wanda yake jin wannan jin daɗi da kwanciyar hankali na kiyamul laili illa man zaqa halawatahu sai wanda ya dandani jin daɗin ita kiyamul laili wa anasa qurballahi fi hadhihi lahazat ya kuma ɗeba kewa da kusanci da Allah madaukakin sarki a lokacin kiyamul laili qala an-nawawi imam an-nawawi yace wa illa asbaha khabitha nafsi khaslan faɗin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a cikin hadisin da ya ce idan ko mutum bai yi wannan addu'a ba bai yi alwalayi sallah ba sai ya tashi yana cikin kasala sannan kuma ransa ta ƙi masa daɗi ransa a ɓace ma'anahu abin da wannan yake nufi lima alaihi min uqadi shaitan saboda abin da ke tare da shi a lokacin har yanzu na wannan kullun da shaitan ya masa bai warware ba haka mutum zai tashi ya rinka ya rinka yawo a cikin mutane da kullun shaitan a cikin a cikin jikinsa wa athari tasbihihi da kuma gurbin ko tasirin wannan kasalantar da shi da shedan din yayi wastila'ihi da kuma mamayarsa da shedani yayi ma annahu lam yazal zalika anhu tare da cewa da wannan mamayar shedan din da wannan kullun nasa da wannan kasalantar da shi duk suna tare da shi har ya yammata qala yace wa zahiru wa zahirul hadith zahirin wannan hadisi anna man lam yajma'a bainal umuri thalatha wanda bai tattara tsakanin abubuwan nan guda uku ba addu'a alwala da sallah wa hiya dhikr wal wudu was salah fa huwa dakhilun fi man yusbihu khabitha nafsi kasla to zai shiga cikin wanda zai wayi gari ransa ba ta mai daɗi kuma a cikin kasala dan an fahimci wannan gabar da kyau kuwa wanda duk bai tattara abubuwan nan guda uku ba da ya tashi daga bacci bai yi addu'a ba bai yi alwala ba bai yi sallah ba ko bi yayi bai ɗaya ba ko yayi ɗaya bai yi bi ba to abin da dai aka faɗa na rashin jin daɗin cin zai same shi abin da aka faɗa na kasalantarwa da shi ɗan yake mutane zai iya masa saboda haka gaba ɗaya ake tattarawa idan ka tashi sai ka yi addu'a sannan kai alwala sannan kai sallah sannan sai gaba ɗaya su warware idan kai guda biyu daga ciki to kaga kullin shi dan guda biya warware ɗayan kuma fa ina ba ta fahimta kaga yana nan kuma zai maka tasiri to abin da zahirin hadisi yake nuna sai an yi su gaba ɗaya in jiwa in ji imamun nawawi sai an yi su gaba ɗaya وقال الحافظ ابن هذا الأسقلاني ذكر شيخنا الحافظ أبو الفضل ابن الحسين في شرح الترمذي أن السر في افتتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين المبادرة المبادرة إلى حل إلى حل عقد الشيطان ابن هذا لك سواء إيه دقت كما لما مشين الحافظ أبو الفضل ابن الحسين أتكين شهر ديو إمام سنن الترمذي كي سواء أن السر في افتتاح صلاة الليل بركعتين sirrin da ke cikin annabi yake buɗe sallar daransa da wasu rako'i guda biyu masu sauƙi akwai hadisin da ya tabbata cewa annabi idan ya tashi sallar dare qiyamul layli yakan fara su ne da wasu rako'i guda biyu ba masu tsayi ba kun san sallar annabi ta dare yayin ta ne mai tsayi raka'a ɗaya kafin a kai ruku'i a yi sujjada to lokaci ne eh sai a yi izu hudu izu biyar izu uku izu ɗaya da sauransu Allah Allah ka ce duk raka'a tana ɗaukan minti 20 ko minti 30 kaga da dadewa to idan annabi ya zo kafin ya fara wannan masu tsayin sai ya buɗe sallarsa da wasu raƙo'i guda biyu hafifatai ne sauƙaƙa ba masu tsayi irin waɗancan ba hadisi ya tabbata akan wannan to shine sai malami yake cewa shi yana gani sirrin da yasa annabi yake buɗe sallarsa da waɗannan raƙo'i guda biyu shine almubadaratu ila halli uqadi shaytan dan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi gaggawa ya yi sauri ya koya wa mutane yadda za su warware wancan kullin shaidan ma'ana kaga aka ce kulli na uku ne yana warwarewa idan kayi me idan kayi sallah ko to kaga sai kayi sallah sannan kullin yake warwarewa to sai annabi sai ya sauri ya sallah raka'a biyu da zara ya raka'a biyu sai ya sallama kaga kulli na uku yayi me ya warware sai kai sallaka ragowar a cikin me a cikin nishadi da jin dadin ka ina fata an fahimta amma idan ka fara doguwan nan kaga dai kana doguwa akwai kullin shaidan sai ka rinka bacci kana gingadi tunda akwai ragowar kullun shi dan a tattare da kai bai gama warwarewa ba to sai annabi sai ya marmaza sai waɗannan guda biyu hadisin ya tabbata hadisi ne ingantacce qultu malam wahidi yace wa hadha mulahaz mulahazun jiddan yace wannan abun lura ne kwarai da gaske laula ma ya'turu alaihi min hadisi aisha radhiyallahu anha ba da ban abin da zai kawo wannan magana da malam ya faɗa cikas ba cikin abin da ya zo daga hadisin da na Aisha Allah ƙara mata yarda da ta ce ma kana rasulullahi صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشر ركعة على إحدى عشر ركعة يسلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن ثم يسلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن ثم يسلي ثلاثا تشي النبي إرادة أمن تسأر تبت أغريش يا كسنتي baya daɗawa baya ƙarawa akan raka'a goma sha ɗaya a cikin rabadana ko a wajen rabadana ta ce annabi yakan sallata raka'o'i guda hudu ne a tare raka'a hudu a tare ba tare da sallama tsakaninsu ba raka'a daya biyu uku hudu babu zama tsakaninsu sai a raka'a ta hudun sai ya zauna sai ya yi tahiya sai ya sallama raka'a nawa kenan hudu shine ta ce fala ta sal an husnuhinna kada ka tambayi kyawun wannan sallar wa tsulihinna da kuma tsayinsu kama abin da take cewa shine salloli ne da annabi yake kyautata su kuma yake tsawaita su shine irin daɗa zance ne falata sal an husnihinna wa tulihinna ba sai ka tambayi yadda annabi yake kyautata wannan sallah ba da kuma yadda yake tsawaita su ta ce sannan sai ƙara yin guda hudu su ma a tare a haɗe yadda ya na farkon kaga hudu ga hudu nawa kenan takwas ta ce sannan sun mai salli salasa na sannan sai kawai guda ya guda uku su ma a tare ke yin su dan uwan fahimci nau'in sallan nan kuwa yawwa guda hudu a tare ba zama tsakanin sai ƙarshe hudu a tare ba zama tsakanin sai ƙarshe sannan sai guda uku su ma guda ukun ba yadda muke yi ba mi biyu mu zauna mu kawo ɗaya a tare ake yin su gaba ɗaya ai mun ga yadda muke sallar magariba to haka haka haka annabi yake yin su sai dai bambanci kawai ita sallar magariba kun ga akwai zama tsakanin su ko to amma shi babu zama tsakani haka yake yi su gaba ɗaya raka'a ta fa- ta farko ta biyu ta uku sai a ta uku sai ya zauna kaga hudu ga hudu ga uku nawa kenan sha ɗaya to ɗaya daga cikin nau'in sallar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to malam ya kawo wannan ne don ya nuna cewa kamar waccan magana da malam ya kawo cewa annabi yana buɗe sallarsa da wasu rakawo'i guda biyu khafifatain wannan hadisin ya kawo masa cikas to wannan hadisin bai kawo masa cikas ba kowanne hadisi zaman kansa yake dan hadisai sun tabbata mabambanta juna wasu hadisai suka ce annabi raka'a sha ɗaya yake wasu kuma suka ce annabi raka'a sha uku yake to wanda suka ce annabi raka'a sha uku yake su ne suke tabbatar da cewa guda biyun su ne waɗancan rakawo'i guda biyu khafifatain da annabi yake buɗe sallah da su to kaga ashe ba can karo bane annabi yana farawa da wasu guda biyu ɗan gajejjeru haka ɗan ƙanana idan ya waɗannan guda biyu sannan kuma sai waɗancan guda hudu masu tsayi ya ƙara hudu masu tsayi sannan ya uku shikenan an gama sallar dare sallallahu alaihi wa sallam saboda haka hadisan insha Allah ta'ala babu cin karo a cikin su mala yace wa hadafu shaytanu wa hadafu shaytanu min min hadha kullihi tathbitul abdi an qiyamil layli babban dai manufar shedan hadafin shedan babban abin da shedan yake nufi a game da wannan gaba ɗaya shine kasalantar da mutum kada mutum ya tashi kiyamar laili wa darbul kasli an alaihi hatta yatamakkaru min istila'i alaihi tuwal yawmihi da kuma sanya masa kasala a wannan yinin nasa dan ya samu damar mamaya a kansa tsawon wannan yinin da mutum zai rayu a cikin sa wa hadhihi min al maka'id al khabitha malai ce wannan na daga cikin makidoji munana na shaidan allati ya kidu bi har shaitanu lil insan wanda shaidani yake yi wa mutum makirci da su walakin kaifa tubtilu hadhihi al makida malai ce sai dai ta yaya mutum zai iya lalata ya bata wannan kaidi da shaidan zai masa wanda nan shine inda zamu dakata insha Allah ta'ala kuma ina gani daga yau sai bayan sallah idan Allah madaukakin sarki ya kai mu da rai da lafiya zamu dawo Allah da an tafi hutun azumi kenan insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya samu dace Allah ya bamu ikon shiga watan Ramadana cikin aminci da lafiya da koshin lafiya dukkanin alkhairan da Allah madaukakin sarki ya tanadar ya ajiye su a cikin wannan wata Allah ya bamu ikon dacewa da su Allah ya bamu ikon yin ayyuka nagari a ciki idan mun yi kuma Allah madaukakin sarki ya karba mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wala hawla wala quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullah